الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyar ga watan zulhajji shekara ta 1441 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 26 ga watan bakwai shekara ta 2020 daidai za mu daura kan inda muka tsaya a karatunmu na sahihil buhari muna cikin kitabu a tafsir tafsir suratun nisa za mu tashi a faɗin allah ta'ala yusikum allahu fi auladikum walakum nisfu ma taraka azwajukum kum na'am haka ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قوله ولكم نصف ما ترك ما ترك ازواجكم قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسك الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ويذكر عن ابن عباس ولا تعدلوهن لا تقهروهن حوبا إثما تؤول تميل نهلة النهلة المهر قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أسباط بن محمد قال حدثنا شيباني عن إكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن, عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته بامرأته إن شاء إن شاء بعضهم تزوج تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك طيب um, babin farko um, Allah yana mana bayanin um, abinda namiji ya kamata ya ci na gado idan matarsa ta mutu wanda matarsa ta mutu menene hakkin sa na gado a kanta shine walakum nisfu ma taraka azwajukum Allah ya ce kuna da rabin a abinda matanku suka mutu suka tafi suka bar muku mutum zai ci rabin a dukiyar amma fa akwai sharaɗi idan ba ta da ɗa da zai gaje ta na cikinta ko kuma ba ta da ɗan ɗa jika kenan ko ba ta da ɗa ko ba ta da ɗan ɗa zai iya yiwa ba ta da ɗa ɗanta ya mutu amma shi ma ya mutu ya bar 'ya'ya to 'ya'yan ɗanta kamar ɗanta ne suna iya tasowa su zo su tsaya a kujerar ubansu to kenan jika yana iya yin tasiri wa wa uba wa kaka kai a lokacin da zai ci gadon matarsa illam yakul lahunna waladun warisun min batniha kenan aw min sulbi baniha ko kuma bani baniha ƴaƴan ƴaƴanta maza ne ko mata ya kawo hadisin um, ibn abi najiha daga ata daga ibn abbas allah ya da shi ya ce kana malu lil walad ai kana malu shakhsi idza mata li waladihi da dukiyar mutum idan ya mutu to na ɗansa ne namiji dukiyar mutum a da in ya mutu ɗansa namiji ne zai gaje shi kamar yadda na muku bayani a da suna hana 'ya'ya mata gado kawai ita mace in dai ubanta ya mutu to ba a ma lissafa ta cikin maciya gado a lokacin jahiliya wa kanatil wasiyatu lil walidaini su kuma iyaye a ana yi musu wasiya ne ta wajibi idan mutum zai mutu zai yi wasiya iyayensa ya ce a ba su wato kaza a ba su kaza a ba su kaza kenan ba su da wani kaso tsayayye da aka shimfiɗa za a ba su فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس sai Allah ya soke wannan hukunci na bawa ɗa ya cinye dukiyar uba gaba ɗaya Allah ya ce a'a ya ce in dai mutum yana da 'ya'ya da maza da mata to za a yi rabo ne lizzakari mislu hazil unsayaini namiji zai ci dubu daya mace za ta ci dari biyar maimakon a hana ta a jawo ta a bata to kaga Allah ya bata wancan hukuncin na da na zalunci da ake a ware 'ya'ya maza kadai ana ba su gado ba a ba wa 'ya'ya mata shine fa nasakha Allahu min dhalika ma ahabba faja'ala lidh-dhakari mislu hazil unsayaini duk tarin dukiyar da mutum ya bari to lalle 'ya'yansa mata suna da rabo namiji zai fi 'ya mace ne da rabi tunda duka 'ya'yansa ne gaba daya tayyib to su kuma iyaye fa daman ba a ba wa iyaye ba sa cikin kasan gado da amma ana musu wasiya wasiya shine idan mutum zai mutu ya ce a cikin dukiyata in mutum ya tabbatar da alamun mutuwa sun tabbata gare shi tunda Allah yakan nuna wasu ko kuma yanayin jiki din ya nuna sai mutum ya ce a ba wa wani kaza a ba wa wani kaza a ba wa wani kaza kuma ita wasiya ana yin ta ne ga wadda baya da kaso na rabon gado a yanzu a shari'a duk wanda za ka yi mai wasiya ka ce a bashi kaza a bashi kaza a cikin dukiyarka sai in baya cikin ashabul furud wanda ake kasa kasan gado da su kamar misalin watakila irin kanin matarka kana tare da shi kaga kanin matarka baya cikin wanda za su ci gadonka ko ba ka bane ko wani dan gidan yarka da ka ɗauko shi daga ƙauye ko kuna tare da shi ko dan abokinka da kuke harkar kasuwa da shi ko wani yaro na kasuwa da kuke mu'amala da shi baya cikin dai wanda za su ci gadonka ko ba ka bane ba ko wata kanwar matarka kun ya zama mutunci da ita to wannan za a iya musu wasiya sai mutum ya ce a ba su kaza a ba su kaza a ba su kaza a ba su kaza amma fa duk wasiyar da mutum zai yi to ba zai yi ta sama da ɗaya bisa ukun dukiyar da ya mutu ya bari ba abin da nake nufi dan zai iya yiwa wataƙila wani baya zaman lafiya da 'ya'yansa ko matansa baya so su ci gadansa da yawa tunda an ce a yi wasiya ga wasu wanda ba sa cikin layin wanda za su ci gado amma ya halatta a musu wasiya to zai iya yin mugunta ya ɗebe mafi rinjayen dukiyar ya ba wani kamar misalin yana da wani yaransa suna mutunci da shi yana jin daɗin mu'amala shi ya mutu yana ganin zai bar wajen miliyan ɗari sai ce a ɗebi miliyan tamanin aje a ba wa wannan yaran miliyan ashirin kuma da matansa da 'ya'yansu je su raba gado kamar da an samu a ƙasar nan wani baya so ƴaƴansa su shiga dansa saboda kwata-kwata baya zaman lafiya da su kuma ga mutuwa ta zo yasa aka laudo masa kuɗinsa kullum sai ya shiga ɗaki kullum ya rinka sa su a gawayi yana ƙonewa kamar hayaƙi yake ba a ganewa an yi magana ya ce yana ɗan hayaƙi ne haka bayi da lafiya ne yana ashe kuɗi yake ƙona sai ya ɗauko rafar dubu ɗari sai ya rinka jefa dubu dubu dubu biyu a cikin gawayi kana ta ganin hayaki yana bin kowa a daki sai ce ai magani yake daga baya aka gane ashe kudinsa ne yake ta konawa dan ya ga zai mutu ciwon ya kai ya ga zai mutu kada a ci gadansa to wannan in mutum zai iya kona wannan a wata jiha a nan arewa ya faru to in mutum zai iya yin wannan to kaga ashe zai iya ma yin wasiya ma ya danna dukiyar ya ce wane ya je ya ɗebe dukiyar gaba ɗaya to duk wanda zai yi wasiya to zai yi wasiya ne a ɗaya bisa ukun dukiyarsa ko masallaci ko zai sa a gina ko makaranta zai gina duk abin da zai kada ya wuce ɗaya bisa uku bi bisa uku na magada ne haka Allah ya ga dama haka Allah ya shimfiɗa duk yadda mutum yake son aikin Allah a ce mutum ya mutu ya bar naira miliyan casa'in ko to bai halatta ya bada ya yi aikin Allah da miliyan hamsin ba ya bar arba'in bai halatta ba ya zai iya abin da zai iya yi miliyan talatin miliyan sittin kuma na magada ne to shi wasiya ana yin su ne ga wanda zai ci gado ƙarin bayani wanda baya cin gado baya cikin wanda za a ba wa gado ƙarin bayani anan shine ba bai halatta ba mutum ya zo ya wasiya ce ɗansa na wajen matarsa wajen wance a bashi naira miliyan kaza ko a bashi gidansa kaza a ai yana cikin layin wanda za ci gado zai ci rabobi kenan a bashi gado kuma ai mai wasiya la wasiyata li warithin ba a yin wasiya ga wanda zai ci gado kenan duk wanda zaka yi mai wasiya a bashi wani abu to baya cikin wanda za su ci me za su ci gadon ka ku fahimci wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske so su iyaye din da ba a basu ba sa cikin kasan rabon gado to sai wasiya ake musu to ko a daɗin sun san da muhimmanci da darajar iyaye to in mutum zai mutu sai wasiya ce babansa a bashi kaza mahaifarsa a bashi kaza shi kuma wannan yadda ya ga dama wataƙila sun fi shiri da ubansa sai danna mai dukiya da yawa uwar kuma ba a shiri ya bata kaɗan ko kuma ya fi shiri da uwar ya hana uban mai yawa amma dai ana yi musu wasiya to shi ma sai Allah ya canja wannan hukuncin wa ja'ala lil abawaini li kulli wahidin minhum as-sudus sai Allah ya sanya ga ainihin wato a abawain baba da mama kenan kowane da mahaifiyan mutum da mahaifinsa suna da ɗaya bisa shidan dukiyar mutum idan mutum yana da ɗa kenan a nan abin da ake nufi a rabon gado babanka zai ci dukiyarka ɗaya bisa shidan dukiyarka duk yawanta idan kana da ɗa namiji ko mace uba ko uwa ka san uba ko ka san uwa idan an zo raba gado in kana da 'ya'ya kenan suna da jikoki 'ya'yan nan maza ne ko mata to rabansu nawa ne 1 over 6 duk yadda aka je aka dawo to za su ci wannan 1 over 6 na'am kowa zai na da 1 over 6 ai shi yasa ce likulli wahidin min huma asudus kowane ɗaya daga cikinsu yana da ɗaya bisa shida um, wasulus fa akwai kuma lokacin da za su ci ɗaya bisa uku uba da uwa kowannensu yana cin ɗaya bisa ukun dukiyar mamaci ne idan mutum ya mutu bayi da ɗa ko ba shi da ɗiya gane da lissafin yake idan kana da 'ya'ya ‘ya'yanka suna rage wa babanka cin gadonka da mahaifiyarka idan ba ka da ‘ya'ya to su kan masha Allah sai a kasa wato suna cin ɗaya bisa ukun dukiya to kaga kenan a nan za a ce jikokin wani lokacin matsala ne ga kakannin kenan in dai mutum yana da dukiya don tabbas ‘ya'yan suna yin illa su sauke mutum daga rabon da yake samu mai yawa sai ya samu kaɗan wannan kenan wasulus waje alalil mar'ati sumuna war rubu'a walizauji ash-shatr war rubu' yace kuma Allah ya sanya wa wato matar mutum almar'a az-zauja kenan as-sumun tana da ɗaya bisa takwas ɗin dukiyarka kenan yanzu nan rabon gadon mata matarka da an ce kai an faɗi rabon gadon ka kai ga matarka ga matarka in ta mutu ko haka muka faɗa yawwa yanzu kuma ana nufi aka aka faɗi to ita kuma matarka nawa za ta ci gadonka in ka mutu na matan ne a farko to matarka za ta ci gadon za ta ci gadonka ɗaya bisa takwas idan kana da 'ya'ya sai an kasa dukiyarka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har takwas sai a bata ɗaya kuma su matan nan in su hudu ne duka akan ɗaya bisa takwas ɗin nan za a in ba ku gane ba idan mutum ya mutu ya bar naira dubu ɗari takwas karab kacaf abin da ya bari dubu ɗari takwas yana da mata hudu to naira dubu ɗarin nan shi za a haɗa mata hudun nan gaba ɗaya suka cancana kenan samuwar ainihin wato ‘ya'ya in kana da ‘ya'ya shi ma yana rage gadon matarka a gare ka wannan kuma ta sa malamai suka ce a kyautata wa iyali wanda yake da dukiya yake da arziki yake da wadata to ya taimaki iyalinsa ya musu abin kirki musamman mata saboda ba su da wani rabon gado mai yawa a ciki wannan kuma ya daɗa sa mata suke ta faɗa idan mutum yana da ɗan maiko aka ga za a yi mata kishiya to damun galiban sun fi tunanin za ka mutu ka bar musu kuɗi duk yawanci da kake ganin mata suna ganin mai gida ne gawa ne a gabansu saboda yau da gobe ta nuna yawanci mu muke mutuwa mu tafi mu basu to sai ka ga mace za ta yaƙe ka iya yaƙi in ka ce za ka ƙaro mata kishiya saboda ɗaya bisa takwas ɗin nan za a rage ta amma kaga idan ita ɗaya ne in Allah ya sa ka bar da yawa da yawa to ɗaya bisa takwas ɗin nan sai ga ta samu kuɗi da yawa wannan kenan haka Allah ya ga dama wannan ma alwaladi kenan asumuna ma alwalad war ruba fa mace tana iya cin ɗaya bisa hudun dukiya kuma daga ɗaya bisa takwas ɗin nan sai ta dawo ɗaya bisa nawa ɗaya bisa hudu ma adamil walad kenan idan babu da in baka da 'ya'ya ka mutu matarka sai an kasa dukiyarka ɗaya bisa hudu ta kwashi idan kana da 'ya'ya za ta ci ɗaya bisa takwas sannan sai ya ce walid zauji shadar miji zai ci rabin dukiyar matarsa in ta mutu ma adamil walad idan ba ta da ɗa walid zauji ashatar ashatar annas idan mutum ya auri mace mai arziki mace mai wadata kuma Allah bai kaddara musu haihuwa ba sai matan nan ta mutu to gaba ɗaya rabin dukiyarta zai kwashe amma fa ya zama ba ta da ɗa ba wai ba ta da ɗa da shi ba a'a ba ta da ɗa kwata-kwata dan zai iya yiwa ya auro ta tana da 'ya'ya a wani gida shi a wajensa ne ba ta haihu ba to ai kaga ƴaƴanta ko ina suke a duniya ai za su shiga dansa za su shiga janta to rashin ƴaƴan ko kuma akwai su sun mutu sun mutu kuma ba su haihu ba dan in in ƴaƴan sun mutu kuma kafin su mutu sun haifi ƴaƴa to wannan jikokin nata za su taso su hau kujerar ubansu ko su hau kujerar uwarsu kenan miji yana da rabin dukiyar matarsa yayin da matar ta mutu ba ta da kowa warrubo sannan miji zai taso daga cin rabin dukiya ya dawo ɗaya bisa hudu na dukiyar matarsa a yayin da matar take da 'ya'ya to yanzu sai ka kalli matarka in dai tana da 'ya'ya ta mutu to kawai rabanka a cikin dukiyar ta ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu shine za ta ci ya ce wannan shine abin da Allah ya kaddara kaga a iya nan gurin Imam Bukhari ya kawo mana rabon gadon mutane da yawa ya mana bayanin wasiya ya mana bayanin rabon gadon iyaye akan 'ya'yansu sannan ya mana bayani akan mata da mazajensu da sauransu shine ma'anan walakum nisfu ma taraka azwajukum a illam yakun lahunna walad kenan fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna in suna da ‘ya'ya ta kuna da wani obafo to sai Allah ya ce kuma layin hillu lakum an tari sun nisa a karha hukunci na biyu a magana ne akan cin gadar mata karhan a tilas a dole ya ce wa yuzkaru an ibn abbas la ta'aduluhunna Allah ya ce la ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna kalmar la ta'dhuluhunna al'adlu ana nufin la taqharuhunna kada ku musu tilas la ta'dhuluhunna kar ku musu tilas akwai kalmar huban a cikin suratul nisa innahu kana huban kabira wato huban ism Allahumma ighfir lana haubatana ana nufin ya Allah ka gafarta mana zunubinmu da laifinmu sai kuma ta'ulu ta'ulu da Allah ya faɗa ta'ulu ana nufin tamilu al'aulu anan ana nufin almailu nihla wa atun nisa sadukatihinna nihlatan abinda ake nufi an nihla ana nufin wato sadaki wala la yahillu lakum an tarithu nisaa karha bai halatta gare ku ba ku gaji matanku a karhan wato a matsayin wato tilas wala ta'dhuluhunna kar ku tilasta musu ko ku hana su aure litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ko kuma wala ta'dhuluhunna min at-talaqi litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku tafi ko ku karbe wani abin da Allah tabaaraka wa ta'ala wato ya ba su na dukiya yace an ambato daga Abdullahi dan Abbas wala ta'dhuluhunna takharuhunna in kana kana huban a innahu kana isman kabira laifi ne babba kware daga ciki abdullahi dan abbas ya ruwaito cewa fadin Allah wala kada ku karkata din nan daga ala yaulu ne an tamilu mailan azima kamar karkata ne mutum ya karkata ya zalunci a iyalinsa qur'ani ya hada ya hana mutum ya karkata kan wata mace ya amfanar da ita ya cutar da wata akan ce mala ana nufin jara ya karkata kamar yayi zalunci wasu kuma sun faɗi wata fasarar wadda wadda ba wannan ba sai ya kawo mana hadisi daga Muhammad ibn Muqatil حدثنا أصبات بن محمد حدثنا الشيباني daga إكرمة daga ibn Abbas qala lish-shaybani qala ash-shaybani wa dhakarahu Abu al-Hasan as-Sawa'i wa la adhunnu dhakarahu illa an an ibn Abbas ya alladhina amanu la ilaha lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna fasara aya shine kanu idha mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaq bimra'atihi da idan mutum wato ya mutu idan matar rajul in mutum ya mutu to matarsa waliyansa su suka fi cancantan su gaji matar wannan ana mana bayanin lokacin wato a jahiliya ne kenan a jahiliya da awwalul islam ma da farkon musulunci haka imamu suddi ya faɗa kana auliya'uhu haqqu bimra'atihi in sha'a ba'dhum tazawwaja idan wani daga cikin waliyan mamaci ya ga dama kurin sai ya aure matarsa kaga an an gaji ta zama kayan gado kenan ita kanta wasu daure ta suke yi su daure matar yanda ka san ana daure rago har sai ta mutu me laifinta mijinta ya mutu ina so ku gane wannan bayanin da ake mana irin yadda ake wa mata da a jahiliya rashin imani rashin musulunci mace ta mutu yan uwa miji ko waliyan miji su sa igiya su daure ta ko su rufe ta a daki ta ta zama sai ta mutu a kai ta abin ne ta ko kuma idan mutum ya mutu matarsa waliyansa sai su zo su kwace ta su gaje ta a dole shine la yahillu lakum an tarithu nisaa karhan bai halatta gare ku ku gaje mata a tilas a dole dole ba in sha ba'dhum tazawwaja wasu in sun ga dama sai su aure ta wa in sha'u zawwajuha wasu kuma in sun ga dama su aurar da ita ko su aure ta ko su aurar da ita idan mutum ya ga tana da ɗan kuɗi mai ɗan maiko ne sai ya aure ta in kuma talaka ce miskiniya sai ya sallame ta ya tura ta hannun wani sai su aurar da ita sadakin da aka bata sai su kwace sadakin kun gane in tana da dukiya sai su aure ta kurin mutum ya mai da ita matarsa saboda tana da maiko idan kuma talaka ce ba ta da shi sai su sake ta su sa wani ya aure ta ya biya sadakin kuma su kwace sadakin su tura ta can ta je ta yi ta bauta haka suke yi wa mata a da shine in sha'a ba'dhum tazawwajaha wa in sha'u zawwajuha wa in sha'u lam yuzawwijuha in sun ga dama ma duka ma wannan ba za ba za su aure ta ba ba za su aure da ita ba sai su daure ta a gida har sai ta mutu abinda ta mutu ta tafi ta bari kuma sai su gaje shi gaba ke daya to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya hana yace yace fa huwa ahqqu a fahum ahqqu biha min ahliha nan fa ba a maganar wannan fa ba a maganar ubanta da uwarta ba kai ne ka mutu waliyanka wanda suka karban maka auren matan nan su za su kwace matar taka in tana da kuɗi su za su karɓe ko su su aure ta in tana da wadata ko su aurar da ita su karɓa sadakin ko kuma su riƙe ta su ajiye ta har sai ta mutu abinda take da shi su kwace ina magana uwarta da ubanta duk babu shine Allah ya saukar da wannan aya yayi hani akan ya yuzina amanu la ilaha lakum an tarisu nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma atitumuhunna kada ku musu tilas ku ku ku ku hana su aure ku kwace abin da suke a wato da shi shine yace fahum ahaqu biha min aliya sun fi iyayenta cancanta a kanta sai wannan aya sai ta sauka a wata riwaya ta abi muawiya daga shaibani daga ikirma daga abdullahi bin abbas ya ce zalika biman mata zaujuha qabla an yadkhula biha wasu suna wannan ne ga matar da aka aure ta mijinta bai tare da ita ba to ita ne ake yi wa wannan a wata riwaya ta imamu at-tabarani daga ikirima ya ce annaha nazalat fi qadiyatin khassa akan wata mace ce mai suna kubaisha bintu ma'an ibn asim ibn al-aus tana karkashin qais ibn al-aslat sai ya mutu kawai sai ɗansa sai ya karkata gare ta ka duba wani mamaki mutum ne yana da matarsa sai ya mutu wai ɗaya daga cikin 'ya'yansa wadda ba uwarsa ba ne matar kawai sai ya ce ya ɗauke ta ni fa matar ubanka ne amma jahiliya ba musulunci sai mutum kurin ya ɗauke ta ya lullube ta da bargo ta zama tasa matar uba shine wannan mata sai ta je gurin manzon Allah ta ce ya nabi Allah wannan wani irin hukunci ne wani a farko kenan ta ce ta ce la ana waristu zauji ni ba a banne na gaji mijina ba wala ana turiktu fa ankah kuma ni ba a kyale ni in je na yi aure ba kuma ɗan mijina ya zo ya gaje ni a dole kawai na zama kayan gado? kun gani? ita ba a bata dukiyar mijinta ba tunda ba a bari su gaji maza na muku bayani da ba a batta ta ci gadon mijinta ba ɗaya kenan kuma ba a batta ta je ta auri wani mijin daban ba biyu kenan sannan kuma ɗan mijinta ya zo ya kame ta ya mai da ita abinan ɗinsa kawai shi ne sai Allah suka da wannan ariya allazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa a karha wannan ana gaya mana sababin saukan aya kenan bai halatta gare ku ba ku gaje mata wato a wato a, a, a tilas haka aka samu wata riwaya a wata riwayar aka ce abu qais ibn al-aslat da ya rasu ne ɗansa ya zo ya aure matarsa wannan abu muninsa ya yi yawa wallahi uba ya mutu ɗansa ya auri matarsa bayan ya mutu haka fuske a jahiliya ba mutunci ba sanin ya kamata haka suke yi a jahiliya an yi wannan da yawa kamar ma kawai in mutum yana da mata 'ya'yansa warwasu suke inda ya mutu kawai 'ya'yansa za su washe su kawai mutum ya mayafi kawai zai ɗauko ubansa yana mutuwa in ya yafa mata mayafi ya lullube ta to ta zama tasa kawai ƙwarai kuwa ɗan amarya zai iya auren uwar gida ɗan uwar gida kuma ya aure amarya wannan famalan shine jahiliyar shine rashin musuluncin wai Allah sauki wai irin wannan kazantacciyar rayuwar wai ita ake mana sha'awa a medin rayuwa ba addini rayuwar ibahiya rayuwar rayuwar iskanci rayuwar rashin mutunci wanda gashi nan yanzu din ana ana ana samu Allah ya sauki wai kai Allah ya sauki Allah ya sauki wai a samu wai dan miji dan miji yana soyayya da matar ubansa ubansa ya auro yarinya shi matashi ne ita ma matashiya ne suna soyayya wallahi tallahi wannan plenty yana faruwa da yawa gaya muku da yawa yana faruwa saboda tunda mutane suka ce za su rayu ba addini ai komi zai faru a gidajensu kai kanka ka nuna wa 'ya'yanka kai ba mai addini ba ne ba ka da tsaro a gidanka babu wani ka'ida na shari'a shikenan tunda ka ba su yanci zaka ga abun bakin ciki da bacin rai wallahi tallahi akwai yaron da ya kira ni a waya yana kuka yake gaya min matar ubansa wai sun yi soyayya da ita wai ya je ya lalata da ita wallahi wai ya zai ya tuba nace ka shiga uku kurum me zan ce maka ka shiga uku ka bani ka shiga uku in ka mutu a wannan yanayi ka shiga yana ta kuka na ce wallahi ka shiga uku me ya kai ka ai babana ne kullum sai bani mota ya ce in kai ta unguwa ita ma in an zo sai ta ce ita direban gida ba zai dauke ta ba ni ne zan kai ta kaza kaji kaji wata fitina kuma ko kaji wata fitina fa ɗanka ya ɗauki mota ya kai matarka unguwa ma ya zama bala'i matarka ba kishiyar uwarsa to wannan ita ce rayuwa ta ibahiyya saboda boko ya yi wa mutane yawa da rashin abin nan lissafin bukon a sashi a cikin tsarin addini ba a yi komai halal ne ina jin ai wannan shine dabbanci ko ko dabbanci kenan wannan da dan taure ya bi uwarsa shine akuya ta haifi da dan ta bi ta komai an mai da shi halal ba a tunanin gamuwa da Allah shi nan ana ana ta yi ko uba ya nemi yarsa duk wannan a rediyo ma wannan kam is plenty a rediyo a nan nan nan dinnan nan na yi hudu ba nan na faɗa sati biyu da suka wuce a garin nan a rediyo aka zo ana bayani cewa wani yaro ya nemi yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya har ya yi mata ciki kuma a gidan uban to rayuwa ce ta boko yarinya budurwa ta caba kwalliya ta yi ado ta sa ƙananan kaya ga samari balagaggu ana ta gani ba a kiyayewa tunda uwarsu ɗaya ubansu ya shikenan kuma an ba su waya a hannunsu suna kallon abubuwa ga kwangirin satellite ka sa musu komi halal ne a gidanka komi ana gani da haka yayi ta neman ta ta neman sa suka haɗu aka je ciwo ya kama ta aka je gwada likita ya ce tana da ciki ciki ta ce ciki ta ta kuka me ya faru ta dai ta same shi da ƙarshe kashe kansa yi yaro kawai sai aka je aka binne shi ta ce wallahi ba mutuwar Allah ya yi ba kashe kansa yi me ya jawo sakaci ibahiyya komai halal ana ganin komai halal ne shi yasa kowa ya sa ido akan iyalinsa kuma mu rinka sauraron ilimi mu rinka sauraron malamai in ba haka ba wallahi mutum zai zo ya tarar da abin da yake bakin cikin sa ma sai ya tafiyar da kai daga rayuwar nan gaba ki daya na'am malam wa likullin ja'alna mawaliya na'am eh in sha'u za- lam yuzawwijuha fa hum aqu biha min ahliha fa nazalat hadhihi al-aya fi dhalik na'am باب ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا وقال معمر أولياؤه موالي وأولياء ورثتكم عقدت أيمانكم هو مولى اليمين هو مولى اليمين وهو الحلف أو هو الحلف والمولى أيضا ابن الأمن والمولى المنعم الم- المؤتق والمولى ال- ال- المؤتق المؤتق والمولى الملك والمولى مولى الملك الدين. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثته والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرين الأنصار دون ذوي- ذوي- ذوي رحمه الأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مسكت ثم قال والذين عقدت أيمانكم من الن- من النسل والرفاق والرفادة والرفادة والنسيئة.
والنصيحة وقد ذهب الم- وقد ذهب الميراث ويوصي له ويوصي له سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة طيب shi kuma wannan a wannan aya ta suratul nisa'i um, eh, tana magana ne akan a kowanne an sanya an bashi magajinsa kowane mutum yana da mawaliya mawaliya ana nufin wato magada wali kullin ja'alna mawaliya ai wali kullin ja'alna waratha kowanne mun sanya masa wa zai gaje shi kinan da suna rabawa ne da ka ko da ra'ayi yadda suka ga dama sai Allah ce wali kullin ja'alna mawaliya sai ya fassara mana wasu kalmomi da suka zo a cikin suratul nisa din kalmar mawaliya ana nufin auliya wa warasa kowane mutum mun sanya masa yana da waliyansa yana da magadansa yanzu za ka in ka mutu akwai wadda zai gaje ka akwai kuma mai jibintan al'amarinka wallazina aqadat aymanukum yace huwa maula al-yamin maula na al-yamin na rantsuwa huwa al-halifu kenan a wanda aka yi kawance da shi auliya'u warasa wancan waliyai ko majimanta al'amari ko kuma maga- magada wannan ya ce maulal yamin huwa alhalif ana nufin waliyan mamaci wanda suke ɗaukan nauyin gadarsa in ya mutu masu kiyayewa a dukiyarsa malamai sun kasa wali ɗin akwai waliyun bil irsi waliyinka ne na hanyar gado kamar iyaye waliyanka ne za su gaje ka kamar ɗan uwanka waliyinka ne kuma zai gaje ka maulal irsi kenan idan an ce wane waliyinka ne akwai waliyi na gado ubanka a, yayanka ƙaninka wannan duk za su iya zamantuwa waliyanka ko a ɗaura maka aure ko akan wani wakilci sannan kuma za su iya gadarka insha Allah a, akwai kuma a, waliyun bil muwalati waliyi na hanyar muwalati wato ana nufin kamar ƙawance a, da soyayya kamar wanda daɗin sukan yi rantsuwa cewa wani zan taimake shi ko zai taimake ni duka wannan suna yi akan ce da ɗan gidan baffa ma waliyi shi yasa mala ya ce wal maula ai maulan mutum ana ce ibnul am dan baffanka kamar yadda mun sani wannan ana yi akwai maula al mun'im al mu'tiq maulanka wanda ya maka ni'ima ya yanta ka mai gidanka kenan wanda ya yanta ka da kana bawa ya yanta ka akwai kuma maulal shine al-mu'tiq din wanda ya yanta ka ko wanda ka yanta shi duk ana ambatan su da matsayin maula akwai maulal malik wanda yake sarki kamar shugaban mutane alladhi yali umuran nas kenan akwai maula maulan fid din maula wali shugabanka a addini ya kawo hadisin salt ibn muhammad yace daga abu usama daga idris daga talha ibn musarrib da sa'id bin jubair daga ibn abbas Allah ce wali kullin ja'alna mawaliya mawaliyan nan sai ce warasa kowanne daga cikin ku wato mun bashi magada sannan sai ya ce wallazina aqadat aymanukum to me ake nufi da mun bashi magada kenan ku bincikin waye zai gaji wani kamar yadda muka yi bayani da zu Imam Bukhari ya kawo mana wani zai gaji wani wani zai gaji wani ba wai kawai a jahiliya wani ya ce ya cinye dukiyar wani a dole ba a'a sai a tuntubi mai Allah ya ce um, wanda kuka yi rantsuwa cewa za ku gaji juna ko na makamancin wannan sai ka mana kisan yace kana muhajiruna lamma qadimul madina yarisul muhajir al-muhajir al-ansari kai yayin da muhajiruna suka zo madina mana wanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina to sai aka yi wani kawance da dan makka zai iya gadar dan madina walladhina aqadal aymanukum yace duna zawi rahimihi banda dangi asali wanda zai ci gadon ka dan uwanka da alakar jini ta hada ku asali amma nan da suka zo sai aka yi kawance ko aka kulla yarjejeniya saboda tsabar soyayya dan makka zai iya gadar dan madina idan ya mutu abokinka dan makka idan ya mutu kai dan madina zaka iya cin gadansa kurin wane ne dalilin cin gadan saboda abokantaka shi dan makka ne kai dan madina ne an yi wannan a farkon musulunci ba wai tare da lura da dangi na jini ba me yasa lil uquwati allati aka annabi sallallahu alaihi wasallam bainahum saboda yan uwantakar da manzon Allah ya kulla tsakanin su a lokacin da wato suka zo madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka yi hijira suka baro makka suka zo madina sai hada wani da wani kai abokin wani ne wani da wani kai abokin wani ne wani da wani kai abokin wani ne wannan yan uwantakan abokantakan sun rike ta gam wato saboda tsabar tabbatar da abin da annabin yayi musu har suka ce ma kawai suka yi alkawari suka yi rantsuwa kowa in ya mutu zai gaji kowa mutum ya je gonarsa ya raba ta gida biyu ya ce dan uwana dauki rabi mutum ya tafi da ɗan uwansa kasuwa ya ce ga jarinsa ya ɗau rabi ya ba shi rabi kai akwai wanda wallahi matansu in yana da mata sai ya je ya ce da abokinsa da annabi ya haɗa shi abokantaka da shi ya ce ka duba wanda kaga ta yi maka a ciki zan sake ta ta yi idda ka aure ta ita matar ta yadda saboda tabbatar da ƴan uwantakan da manzon Allah ya tabbatar sannan shi ma ɗin ya yadda ko da an zaɓe masa wacce ya fi so wannan yan kwantakan ba ta da makamanciya in gaya muku gaskiya ba ta bayanta ba a duniya kuma ba na jin za a yi ta saboda imani ya tafi kai kanka yanzu ana faɗa kawai kana kaɗa kai ne to wannan sai nuna maka darajar sahabbai ka gane nauyin imanin su fa ba irin namu bane yawa akwai abin da wallahi ko mahaifinka ne za a ce wai ya ɗauke shi naka ne ya ɗauka sai ka ji wani tar sai ka ji ɗar mahaifi ko mahaifiya imani mataki-mataki ne amma ana fa baka san shi ba bai san ka ba kurin saboda musulunci yayyo hijira ya zo garin ku ka raba dukiyarka gida biyu ka rufe ido ka ce ɗaura biyu kuma ba mamaki a je yaƙi a jihadi babanka ya zo yaƙin nan ba musulmi ba ne ya kashe shi sun yadda sun fifita 'yan kwantakan da manzan Allah ya ba su sallallahu alaihi wa sallam to saboda wannan suka yi wannan amma da Allah ya saukar da wannan aya wali kullin ja'alna mawaliya nusikhat thumma qala walladina aqadat aymanukum an shafe wannan hukuncin tunda Allah ya ware kowa ga wanda zai gaje shi ko wani waliyin wani ne wani magajin wani to shikenan wancan hukuncin na muhajiri ya gaji ansari ansari ya gaji muhajiri an shafe sannan waɗanda kuka ƙulla aiman a tsakaninku da taimakon juna bin arrafada in an ce arrafada ana nufin wato taimakon juna sun yi alkawari sun ce za su taimaki juna bin nasiri minan nasir wa rafada wa nasiha da nasiha wa qad dhahaba al-mirasu wa yusa lahu wa qad dhahaba al-miras bain al-muta'aqqidin an taba yin gado tsakanin wane da wane mun yi alkawari zan taimake ka za ka yi min nasiha zan taimaka maka za ka taimaka min to har ma a zo a ci gado a tsakani kuma ma mutum yakan iya yin wasiya ga wannan wanda ya kulla rantsuwa na taimako alkawarin taimake keniya kamar ni da wannan bawan Allah mu ci ka yi alkawari za ka taimake ni ya ce alkawari kai ma ni ma na yi alkawari zan taimake ka mutuwa ta mutuwarka mutuwarka mutuwata ka yadda duk inda ka ji an taba ne zaka je ka taimaka mu kai ma duk inda na ji an taba ka zan je in taimake ka sun yi wannan kawancan to bayan wannan kawancan kuma har ma akan zo in ya mutu wannan sai in zo in ci gadon sa ni ma an mutu wannan sai zo ya ci gado na to ina magana yayan Abdulkadir ina yayan sa babu ba a tunanin su ina iyayen shi ba a tunanin su ni ina nawa yayan ni ina nawa iyayen wannan duk da an yi shi da amma da Allah ya saukar da wali kullun ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun wannan aya sai ta shafe wannan hukuncin na jahiliya da ake yi so ana so a goge mana hukuncin jahiliya na rashin musulunci a dawo da mu tsarin addinin a musulunci kusan a yanzu din ma jama'a ana dan kwatanta wannan a fakaici kamar yaya yanzu mutum ne zai mutu idan mutum ya mutu kurin sai a zo yan uwa da dangi sai a ce a'a kar a zo a raba kai gaskiya ba za a raba gado ba wani ne ya mutu sai a ce kar a raba gado don za a kawo rabuwar kai to kar a raba gado ya maganan yara ƙanana masu tasowa kar a raba gado duk manyan yaya sun rike da babba kanin uba da waye duk dukiya duk an abuna akwai gadon da za a zo wallahi sai a shekarar goma sha wallahi ba a raba ba hamsin ma ba a raba ba me ya faru saboda wai ba washe yana ganin wai raba gado wai raba kai ne to shikenan ba a raba kai ba babban yaya ya dunkule gadon ya rike yana ta harkokinsa wani kanin babanku yana can yana ta cin dukiyar da shi da 'ya'yansa da matansa shi kuma wannan mamacin ya mutu an hana a raba gadon yaya Allah zai raba da kansa Allah ya ɗauki nauyi ba fa annabi ma ya bar waye wannan ba fa da kansa gashi nan mun karanta a aya ya ɗauki nauyi ya raba wai sai wani ya zo ya ce wai ba za wai ba za a raba ba a zo ai ta tafka rikici babban yayanka ya zo ya aure ya gina gidaje ya shiga harka yana ta abin nan an yi magana a kar a raba kai ba za a raba gado ba kar a raba kai yan ƙananan yara sun taso za su yi makaranta ba uban da zai ɗauki nauyinsu kuma yayyansu sun rike dukiyar an ce a ba su rabansu a bai zai yi ba mata fa ita ma abin nan yanzu akwai wata mata da mijinta ya mutu mai arziki ne da mijin ya mutu gaba ɗaya yan uwan mijin sai suka riƙe dukiyar ya mutu ya barta da yan yarinya karama da kuma dukiya ta ce ni ma nawa ba su bani ba ta ce yanzu gashi nan makaranta ne zan zo wallahi sai a ta kora na a makaranta ban biya kuɗin makaranta ba me ya faru wani ƙanin ubanta ya ce sai ta rubuta ta rubuta an kai matarsa ta rike takardar ta kita bashi yar ta karama ga ta an koro ta a makarantar nazari laifinta ubanta ya mutu a biya mata kuɗin makaranta ubanta ya mutu ya bi dukiya amma yan uwan uban sun rike dukiyar in an yi magana wai za a raba kai amma fa wani ne an hana kar a raba kai wani kuma ya rike yana cikin dukiyar wannan yana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba su matan a mai da su bayi to ita kan mata kan ku ba ta ma rabanta man tafiyar ta in ya so in kun rike na yatta wai sai a hana uwa ta rike dukiyar yatta ko ɗanta amma kuma a sa ƙanin uba ya rike shi ya je ya cinye ita uwar kuma a hana ta ta ci to in ma cin ma za ta yi na san suna cinyewa ai da wani ya je i cinye gadon ai gwanda uwar yar ko u- uban ko uwar dan ta cinye to wannan zaluncin a cike yake dinkim a cikin rayuwar mu wallahi alazim so duk wanda ya mu- duk wanda aka yi mutuwa kurin in an gama abin da za a yi a zo a kawo takarda da biro a lissafa duk abin da mutum ya mutu ya bari tarika kenan a sa a takarda a nemo dangi da yan uwa a haɗu duk abin da ya bari kuma na magada a kawo su a sa su a lissafi a raba kowa na yadda akwai ƙananan yara watakila ba za a yi danka musu dukiya ba to sai a duba waye mai tsoron Allah da za a danka masa a sa lauyoyi a yi rubutu a sa musu kuɗin su a banki a a filaye za a sai musu a a gidaje za a sai musu a rubuta shikenan in ana jin tsoron matar za ta iya yin aure ta je ta cinye musu dukiya a san dabarar da za a yi ana iya zuwa a bada ajiya ga wani amini amintacce da sauransu irin wannan shine ya kamata a yi amma a rike dukiya a ki araba me bambancin da rayuwar jahiliyar an can an hana mutum ya gaji ya gaji mata a tilas ko ya abin nan yanzu kuma gashi wasu din a tilas suna cinye dukiyar a zo a ta rikici ana ta da hankali Allah ya gyara halin mu Allah ya sa mu cika da imani Eh, saboda yanayi na lokaci za mu dakata insha Allah za mu ba da hutun sati daya za a yi sallah ranar juma'a asabar ladin washe garin sallah ba za mu yi karatu ba amma sati na sama a, za mu ci gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar